الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar litinin 16 ga watan da la'akira hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina 1441 wanda ya dace ma goma ga watan biyu shekara ta 2020 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna bulugul maram na shekul imamul hafiz ahmad ibn ali ibn hajar al-asqalani rahimahullahu ta'ala kafin darasi na yau ba laifi idan da tambayoyi suna iya gabata na'am
wani nau'i ne na kasuwanci misali kamar mutum ya sayi ɗan guda na shinkafa sai raba ma kamar mutum ashirin za su ka bashi da dari dari har kwana ashirin da ɗaya kuma misali ya sayo shinkafa goma goma kuma zai ba su kamar za su kasa dari dari kuma zai kudu zai tashi ne shinkafa goma da rabi zai tashi wani za su biya
to shi mai irin wannan kasuwanci tambayar shi za a yi shin akwai bambanci tsakanin mai kudi hannu da wanda kuma bashi ne in kamar ya bambanta cewa in kudi hannu ne jika goma in kuma bashi ne da kadan-kadan zaka biya to jika goma da rabi to wani baya halatta domin shine ake kiran shi albai'a ta fi bai'a ciniki biyu a cikin ciniki daya wanda hakan haramun ne kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi hani menene ciniki biyu a cikin ciniki daya kayan kudi ne daya daya amma farashi sai ya saba a sababin sabawar lokaci misali a ce in kudi hannu ne jika goma in kwa bashi ne in wata ya mutu zaka biya ko kuma da kadan kadan zaka biya to jika goma sha ɗaya ne to in haka ne haramun ne na'am
kamar wanda yake sun yi jina kabu kabu ya rawa zai musu ka'ida ya ce kawai jika ta kwasa su kama da sai kawai shi da sun yi ta kwasa su wata gwamnati ta kwasa su wani shi wannan kamar haya ce ka ba mutum misali wanda za ka sai babur ka ba mutum ka ce masa a duk yini kaza zai kawo maka an gane ko shi wannan nau'i biyu ne na wannan kasuwanci in ma ku yi yarjejeniya da shi ka ba shi babur ya je ya yi sana'a abin da ya samo a yini za a kasa kashi uku ya ɗau kashi ɗaya kai ka ɗau kashi biyu a gane ko yadda dai kuka yi yarjejeniya tsakanin ku da shi ko kuma wani ga babur nan zan baka shi haya je kaka yi aiki zan baka shi a diyini a kaza yake kamar yadda ake ba da hayar gida zan baka wannan gida a jika talatin a duk wata jika talatin kenan gida ne kai ka karbe shi a jika talatin kai kana kawo baki kana saukewa duk abin da ka samu a wata kawai talatin za ka kama ko da ka kulle gida baka zauna ba baka yi amfani da shi in wata ya mutu dole shi ka talatin gida za ka ba misali to haka in dai a haya aka ba shi kamar misali haya kura ta aiki da ake badawa ai haya ce za ka ɗauka ka je ka yi aiki da ita in aikin jika goma ka yi a wuni da wannan kura kai dala arba'in za ka kawo masa kudin hayarta kai hayar abin ka ba shi ba maganar ka ba shi wannan ba ne wannan shi yana halatta haka kina in ma ya zamanto aiki abin da aka samu a yini kina a zo a yi yarjejeniya ko kuma a baka hayar abin kai za ka je ka yi aiki ka nemi kudinka akan ka'idodin da aka yi amma ni kaza za ka zuba mu na'am kafin ka fara arwala za ka yi aswaki ƙwarai ko kuma bayan ka fara lokacin da ka wanke hannuwanka lokacin kafin ka kurkure baki sai ka sa aswaki ka goga ka goga ka goga in ya so sannan ka ɗauko ruwa ka yi arwala ko kuma kafin ka fara arwala sai ka yi aswaki duka babu bambanci tunda cayi laula ana ashuka ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli wuru ko kuma ma a kulli wuru ba dan kada na tsananta ma al'ummata da na farlanta musu wato shine yake da na wajarta musu yin aswaki tare da kowace arwalla da na umarce su da yin aswaki tare da kowace arwalla kina in ma mutum kafin ya fara arwalla ya yi asuwaki ko kuma bayan ya wanke hannuwansa kafin ya kurkura baki ya shaga ruwa a wannan tsakanin sai ya asuwaki in ya so ya kurkura ya ci gaba da arwallar shi amma ya zaman dai hannuwan ba za su bushe ba kafin ya gama asuwaki saboda ita jeranta arwalla wajibi ne na'am
kamar haka ko da rajiyo ne gashi ko kuma wasu mawaka suna yi kamar kai an ga mishi babu matsala amma kai ba alfar wanda da filin da suke ga wanda kamar ko za ka ji wasu suna tuki kuma suna yi ban annabi sallallahu alaihi wasallam wato shi dangane da yi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama salati a duk lokacin da aka ambaci sunansa shi wannan babu bambanci tsakanin cewa mumini ne ya ambaci sunan shi ko kuma kafiri shin a cikin wani hali ne na da'a ko a cikin wani hali ne wanda yake na sabon Allah in dai ka ji an kiraye sunan shi to haƙƙi ne nashi a kanka kai masa salati na'am wannan kawai mutumin da ya rayu a zamanin masu Allah bai tashi bai imani da shi ana kira shi da sahabi
shi sharaɗin suhuba cewa wani sahabi ne sai an samu tabbacin haɗuwar shi da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama daidai da kyautawar ido in dai sun taɓa haɗuwa kuma hali yana mai imani da Allah da manzansa ya mutu akan haka shine ake kira sahabi amma duk wanda ya tara zamani da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma bai haɗu da shi ba wannan ba a kiran shi sahabi idan ana lissafa shi akan lissafa shi a cikin tabi'ai an gane ko akan lissafa shi a cikin tabi'ai kamar yadda sarki na habasha annajashi ya tara zamani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma bai taba haduwa da shi ba har Allah ya karbi rayuwarsa kenan shine suke cewa ملقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك duk wanda ya haɗu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam halin yana mai imani da shi ya mutu akan wannan imani shine ake kira sahabi an gane ku don haka cewa ba lafazin marra annabiya ba a mallaki annabiya saboda akwai waɗanda suka zauna tare da shi kuma makafi ne ba su ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam amma a cikin sahabbai ake lissafa su irin su Abdullahi ibn Ummi Maktum da haka kenan malamai suke cewa abin da ya dace a ce mallaki annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya hadu da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana mai imani da shi kuma ya mutu akan wannan imani kenan wanda ya hadu da shi in a matsayin kafiri ne wannan ba a kirga shi a cikin sahabbai wanda ya haɗu da shi yana matsayin mai imani da shi amma ya bar musulunci ya yi ridda shi ma ba a kirga shi a matsayin musulmi a matsayin sahabi don haka shi ne suke cewa wa mata ala zalika ya mutu akan wannan imani darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala wato muna je cikin kitabul buyu littafin da ke bayani game da hukunce-hukuncen wato saye da sayarwa kuma muna cikin babul gasu baban da ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato na hukuncin kwace idan aka ce kwace shine karbe dukiyar wani wato akan zalunci an gane ko da karfin tsiya mutum ya karbe dukiyar wani shine ake nuna hin karfi a kanta shine ake kira da wato algasu wato kwace kamar yadda bayani ya gabata wanda karmu manta bayani ya gabata shi kwace haramu ne kamar yadda nassi na alkur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ingantattu su suka tabbatar da wato haramcin kwaci kamar yadda ubangiji ta'ala ke faɗa a can wato cikin suratul baqara wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batili wa tudlu biha ila al hukami لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون الشاهد أبنجي تعالى يتي ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل wato kar ku ci dukiyoyinku tsakankaninku bil batil wato da hanya wadda take haramtacciya gane ku wannan aya ita ce nassi wanda ke tabbatar da haramcin kwaci haka kuma faɗarsa a cikin suratul nisa ya ayyuhal ladhina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum al aya ubangiji ta'ala ya ce ya ku mu'minai kar ku ci dukiyoyin ku tsakankanin ku bil batil wato da hanya wadda take haramtacciya don haka waɗannan ayoyi su ne dalili wanda kuma mun wuce da hadisi na farko a baban wato wanda malam ya zo da shi hadisin sa'id ibn zaid Allah ya kara masa yadda yake cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa man iqtaqa shibran min al-ardi zulman dawaqahu Allahu iyyahu yawm al-qiyamati min sab'i ardi Allah yake cewa duk wanda ya yanki daidai da ɗani ɗaya na ƙasa shine ma'ana ya ci iyaka gona ko fili ko titi akan zalunci an gane ko ya nuna kenan ya bai da nashi ne dawwaqahu Allahu iyyahu yawmal qiyamati min sabai ardi wato a ranar kiyama ubangiji subhanahu wata'ala wato zai masa dan wuya na kasan bakwai gaba daya lafazin tsawwakahu kar mu manta bayani ya gabata an ciro shi ne daga abawuk abawuk wato shine dan wuya ma'ana abin da yake kewaye yake rataye ake ratayawa a wuya shine kasancewar gwalgwadon abin da mutum ya zalunta na ƙasa a ranar kiyama ubangiji subhanahu wata'ala zai sanya ƙasa ta juye da shi ya yi ta nutso a cikinta sai ya kai ƙarƙashin ƙasa ta bakwai gaba ɗayan wannan ƙasa sai ta zame masa wato ɗan wuya kamar yadda ya zo a wata riwaya a wata riwaya irin azabar da Allah zai masa gwargwadon abin da ya zalunta za a kallafa masa sai ya gina ya tono duk ƙasar da take ciki sai ya kai har ƙarƙashin ƙasa ta bakwai idan ya burci kowannan ƙasa gaba ɗaya kuma sannan za a kallafa masa cewa tilas ya ɗauki wannan ƙasa za a rataya masa ita a wuya ya zo da ita filin kiyama wani iya to don haka a nan bazan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya nuna mana gwalgwadon ɗani ɗaya to ina ga wanda ya yi zalunci metir ɗaya ko metir biyu ko metir biyar ko metir goma ina wanda ya ci filin gaba ɗaya ina wanda ya zalunci mutane ya danne musu gonarsu gaba ɗaya ina wanda ya ci iyaka ya turo ya ci iyakar makwabcin shi gwalgwadon abin da mutum ya zalunta gwalgwadon abin da za a kallafa masa gina shi a ranar kiyama kuma in ya tono kasar gaba daya a rataya masa a wuya sai ya zo da ita filin kiyama don haka bayani ya gabata akan hadisin dalili ne wanda yake nuna haramcin wato shine kwaci ma'ana cin iyaka mutum ya danne haƙƙin wani gona ko kare ko mutum ya ci iyaka titi ga daidai inda aka ajiye ka kai ka matso gaba to sakamakon duk wanda yi wannan ranar kiyama ga irin hukumar da ubangiji subhanahu wata'ala zai masa sannan mun karanta hadisi na biyu a baban hadisin anas dan malik allah ya kara masa yadda na faɗa lalle manzon allah sallallahu alaihi wasallam wani lokaci ya kasance gun wata daga cikin matansa ita ce aisha allah ikara mata yadda fa'arsalat ihda ummahati mu'minina ma'a khadimin laha bi qas'atin fiha ba wata daga cikin matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato ita ce Zainab bintu Jahash Allah ya kara mata yadda wato sai ta aika khadiminta da wani akushi na abinci ya kai ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam abinci ne na musamman ta shirya ta zuba a cikin akushi ta ba khadiminta wanda yake mata aikace-aikace cewa ya kai ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam saboda karrama shi aka yi dacen yana gidan aisha allah ya kara mata yadda me za a yi fadarabat biyadiha aisha allah ya kara mata yadda sai ta kwabe wannan akushi da hannunta fa kasaratil qas'a ta fasa akushin fa bammaha manzo allah sallallahu alaihi wasallam sai ya dauki akushin sai ya gama waje ana fi haɓa'a maza Allah ya kwashe abincin ya zuba wa ƙala sai ya faɗa ga jama'ar da ke bin sai ya ce kudu ya ce ku ci wa dafa alƙas'ata sahihata lin rasu maza Allah ya ɗauko akushin Aisha lafiyayye sai ya ba ɗan aikin na Zainab ya ce mai damata wa habasal maksura wato fashashen akushin manzan Allah sai ya aje ma Aisha ya ce ke za ki riƙe al bukhari da al-Imam Tirmidhi su suka rawaito wannan hadisi wa samma gharibata Aisha al-Imam Tirmidhi wato a riwayarsa ya ambata wadda ta kwabe hannun wannan yaro akushin ya faɗi ita ce Aisha Allah ya kara mata yadda wa zada kuma ya dada a riwayarsa فقال النبي صلى الله عليه وسلم maza Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya faɗa ya ce ƙa'amun mai ƙa'ami wato dole a rama abinci a madadin abincin da aka zunda an gane ko kenan a nan za ka ƙaddara ai tubu manu ƙa'amun mai ƙa'ami kenan za a rama wani abinci kenan a madadin abincin da aka zubar wa ina'un bi ina'i kuma za a rama akushin a madadin shi wannan akushi da aka fasa wanda karmu manta bayani ya gabata wato dangane da irin wannan al'amari in ya faru na hallakar da dukiyar wani to wannan wajibi ne dole duk wanda ya hallaka dukiyar wani dole a tilasa masa ya rama kwatankwacin wannan dukiya da ya hallakar da ita in an samu tamkar kwatankwacin wannan dukiya dole tamkar ta zai rama in ba a samu ba to a nan ne za a dawo a yi kima kayan nawa ne ya hallakar in ya so a dora masa kudin ya biya kamar yadda a nan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ɗauki akushin aisha wanda yake lafiyayye ya ba ɗan aikin ya ce mai da wanda yake fashashen manzan Allah ya aje shi abun aisha ya ce ita za ta rike wanda wannan yana nuna cewa kenan in aka dora ma mutum ramuwa ya rama kayan da ya hallaka wancan bataccen kenan shi zai rike kayan shi don haka wannan abu ne wanda yake wajibi kenan don haka ita kima ba ta wadatuwa na cewa a yi kudin abu sai in an rasa tamkar shi amma in dai akwai kwatancin abun dole kwatancin abun da ka lalata masa shi za ka kawo masa in an rasa shi to a nan ne za a yi kudin abin mutum ya biya za mu tashi hadisi na gaba قال المصنف رحمه الله تعالى وعن رافع بن خديج رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء وله نفقته رواه أحمد والأربعة إلا النسائي وحسنه الترمذي ويقال إن البخاري ضعف وعن عروة بن الزبير أنه قال قال رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في أرض غرس أحدهما فيها نخلا والأرض الآخر فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأرض لصاحبها وأمر صاحب النقل أن يخرج نقلا وقال ليس لإرك ظالم حق رواه أبو داود وإسناده حسن وآخره عند أصحاب السنن من رواية قروة عن سعيد بن زيد واختلف في وصله وإرساله وفي تعيين صحابيه وعن أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبته يوم النهر بمنى إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في, بلد في بلدكم هذا muttafaqun alayhi malam Allah ya ji kansa na faɗa wato wannan riwaya ce ta rafi ibn khadij Allah ya kara masa yadda yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa man zara'a fi ardi qaumin bi ghairi izni manzo Allah ya ce duk wanda ya shuka a gonar wasu ba tare da izininsu ba falaisa lahu minan zar'i shay'un ba shi da komai game da wannan shuka da yi an gane ko bai da haƙƙin komai game da wannan shuka da yi amma walahu nafaqatuhu na gare shi wato a biya shi kudin da ya kashi na sassabe da kudin irin shi da shukar da yi duk mutumin da ya zo ya yanki gonar mutane ya zo ya shuka ba tare da sun ba shi izini to a nan mazan Allah sallallahu Alaihi wasallama yana nuna mana cewa ba shi da komai game da wannan shuka bai da haƙƙin kenan cewa wannan shuka tashi ce ya ci gaba da ita shi ne ce falai salahu minan zar'i shaikun babu wani abu gare shi game da ita wannan shuka da yi sai ce walahu nafaqatuhu na gare shi a bashi kudin da ya kashi kenan sassaban da ya kusar da dukkan wasu kaya da wasu abubuwa sannan da irin da ya kashe kudin irin da ya kashe da shukar da ya kenan wannan shine za a biya shi iya wahalar shi amma bayyana haƙƙin a bar masa cewa har ya kai lokacin da shuka ta yi kai ma'ana yayyanka kenan bayyana wannan haƙƙi don haka a takaice wannan hadisi shine dalili wanda yake nuna cewa duk wanda ya yi kwacen wata gona ta mutane ya yi shuka to bai da mallakar wannan abin da ya shuka duk abin da ya shuka gaba ɗaya na mai gonar ne kenan kawai iya abin da za a yi sai a rama masa iya kuɗin da ya kashe an gane ko iya kuɗin da ya kashe wannan shi ne tare da cewa wasu daga cikin malamai sun tafi akan cewa bara masa za a yi amma iya me za a yi sai a yi masa kudin hayar gona ya biya za a bar masa shukar da ya yi sai a yi kudin hayar gonar ya biya in ya so kuma ya ci gaba da noma gonar har sai an kai lokacin da ya girbe abinci waɗanda suke kan wannan fada sun kafa hujja da wani hadisi illa kasancewar hadisin kwata-kwata baya da asali daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na cewa azzarhu lizari wa in kana gasiba shuka ta wanda ya shuka ne ko da kwace ne yayi wannan kwata-kwata baya da asali don haka faɗa ta farko ita ce ke da rinjaye domin ita ce wadda wannan hadisi yake tabbatarwa kuma haka za mu iske hadisi na gaba na cewa manzara a duk wanda ya shuka fi ardi ƙaumin a gonar wasu bigari izinihin ba tare da izininsu ba falaisa lahu min zarbi shay'un manzo Allah ya ci baya da komai game da wannan shuka bai cancanci ba bai mallaki komai game da wannan shuka wala hu nafaqatuhu amma na gare shi kenan iya kudin da ya kashe shine za a biya shi sassaban da yayi da irin da ya saya da shuka wahalar da yayi ta shuka shine kawai iya abin da za a biya shi sannan hadisi na gaba wato hadisin urwa ibn zubair a takaice wannan hadisi wato hadisi ne ingantacce kamar yadda al'imamu turmizi ya kyautata danganan hadisin ana faɗa cewa al'imamu bukari ya raunana hadisin illa kasancewar ita wannan faɗa cewa bata tabbata ba cewa al'imamu bukari ya raunana hadisin tare da cewa al'imamu turmizi ya rawaito cewa al'imamul bukhari ya kyautata danganan wannan hadisi a takaice hadisi ne sahihi kamar yadda shak nasir albani allah ya ji kansa ya inganta shi a cikin littafin sa'irwa ulgali sannan hadisi na gaba hadisin urwa ibn zubair an gane ku kenan shi ne sa malam ya shigo da wannan hadisi a cikin babi wanda yake na kwaci in aka ce kwace shine mutum ya yi rubda ciki akan dukiyar wani ba tare da haƙƙi ba kaga anan mai gona bai baka izini ba kaje ka shuka gonar shi kaga wannan hin karfi ne kwace ne to anan idan ya kai ƙara abin da za a yi dole kwace gonar za a yi a baka gonarka da duk shukar da ya yi taka ci kawai iya abin da za a yi kuɗin wahalar da ya yi shine za ka biya shi sannan malam ya zo da hadisi na uku a baban ko mu ce na hudu a baban hadisin urwa ibn zubair Allah ya kara masa yadda na fada manzon Allah sallallahu yake fada yake cewa wani mutum daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fada shi lafazin rajul anan mubham ne ba a san ba wane ne daga cikin sahabban don haka shi kuma shahala a cikin sahabbai ba ta cutarwa saboda sahabban manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama gaba ɗayansu adilai ne Allah shi ne ya tabbatar mana da adalcinsu a cikin alkur'ani haka manzan shi sallallahu Alaihi wasallam kenan rashin jahiltar cewa wani sahabin ne rawaitu wannan baya cutarwa shi ne ya ce ƙala rajulun min ashabi rasulillahi sallallahu Alaihi wasallam wani mutum daga cikin sahabban manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya faɗa inna rajulaini ikhtasama ila rasulillahi sallallahu Alaihi wasallama fi ardin garasa ahaduhuma fiha nakhla wal ardu lil akhar shine yake cewa lalle wasu mutane biyu wato sun yi jayayya da juna suka kai ƙara gun manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam suna jayayya da juna fi ardin game da wata gona garasa ahaduhuma fiha nakhla ɗaya daga cikin su shi ya dasa dabino a gonar ya dasa dabillai ya bi gonar gaba ɗaya ya shuke ta da dabillai wal ardu lil akhir alhali gonar wato ta ɗayan ci shi wanda ya zo ya shuke gona ya dasa dabino ba tashi bace to sai suka yi jayayya da juna a lokacin nan suka je gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa qada rasulullah sallallahu alaihi wasallama bil ardi li sahibiha manzon Allah ya yanke hukuncin cewa gona ta mai ita ce dole a ba mai gona gonarsa wa amara sahiban naqli an yukrija naqlahu shi kuma wanda ya dasa dabinan manzon Allah ya ce maza ya je ya tuke dabinan shi ma'ana duk ya musge dabinan shi an gane ko ya je ya cire dabinan shi in ya so ya nemi inda zai je ya dasa wa qala sai manzon Allah ya ce laysa li irqin zalimin haqq maza Allah ya ce jijiya ta zalunci ba ta da wani haƙƙi da za a barta cewa ta ci gaba da wanzuwa an gane ko dole ya cire kayansa shi ne ya ce laisa li irqin zalimin haqqun maza Allah ya ce jijiya ta zalunci ba ta da wani haƙƙi na a barta ta ci gaba da wanzuwa kenan dole ya cire da shan da yi don haka wannan hadisi yana nuna mana duk wanda ya zo gonar wani ya yi shuka ko mutum ya zo ya samu filin wani ya gina to a nan ba shi da wani haƙƙi ya rushe ginin shi ya kwashi ƙasar shi ya gaba wannan shi ne ƙa'ida in an masa ɗan dama-dama an mashi adalci shi ne a nan sai a yi kuɗin da ya kashe na ginin in ya so a biya shi in kuma bai maka ba ginin kawai ya kwashe ya gine ya rushe ginin shi kawai ya kwashe kasar shi an gane ko ya kwashe kasar shi kasan ma ya biya a kwashe in ya so ya baka hilinka wannan shine ka'ida duk wanda ya zo ya gina hilin wani ko ya zo gonar wani ya zo ya shuka ta don haka maganar cewa ai wanda ya gina shi yake da wuri sai a zo kai wanda ka gina sai dai a baka haƙuri wannan ba a yi adalci ba ba shari'ar Allah ba ce ba tunda shi ya san hilinka ne dole sai dai inda yardarka da amincewarka in ya so a yi kudin fili ya biya amma bai da haƙƙin cewa a ba shi fili tunda ya riga ya riga ya gina saboda ya tabbata ai ba filin shi bane ba kuma a zo a kawo takardu a tabbatar in dai gaskiya za a bi dole mai fili shi za a ba filin shi kenan anan sai in shi an yi sulhu ne shi mai filin ya ce to ba laifi yanzu kasancewar a yi kudin filin ko an gane ko a yi kudin fili ya biya ko kuma kasancewar shi wanda yake da filin a yi masa kudin kenan wannan gini da aka shi in ya so ya biya in ya ce a shi filin shi kawai yake so to dole ba yanda za a yi dole wanda ya ginin ya kashe wannan gini nashi in ya so ya kwashe kasar shi ya bar masa filin shi to haka shine anan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace laysa li irqin zalimi haqu yace jijiya ta azzalimi jijiya ta zalunci an gane ko zalim anan na'at ne na irq kenan duk wata jijiya ta zalunci manzo Allah yace ba ta da wani haƙƙi kenan babu wani haƙƙi da za a bar ta na cewa ta ci gaba da wanzuwa dan haka manzo Allah ya umarci shi wanda ya zo ya dasa dabinan a gonar wani manzo Allah yace ma zai cire dabinan shi da bar ma mai gona gonar shi to dan haka a takaice wannan hadisi shine dalilin da yake tabbatar da kenan shi mai gonar za a bashi zabi an gane wanda ya shuka kenan a gonar wani za a ba shi zaɓi in ma ya cire abin da ya dasa ko kuma wato a ba shi kenan kuɗin da ya kashe kamar yadda a wancan hadisi wanda ya gabata da ya ce wani huna faƙatu kenan a jam'in da malamai suka yi tsakanin hadisa kenan a nan in ma kasancewar ya cire shukar shi ko kuma a biya shi kenan kudin da ya kashi haka shi ma wanda ya gina filin wani in ma ya rushe ya kwashe kasar shi ko kuma a yi kudin kenan wannan ginin da ya yi kenan a biya shi to in shi mai filin ya ce a shi bai da kudin da zai biya kuma ya ce kawai shi filin shi yake so kenan a nan bayan da za a yi dole kawai shi wannan mai gini ya rushe ginin shi ya kwashe kasar shi inda ya ce a shi bai da halin da zai biya kudin wannan kuma shi filin shi yake so nan shi ne a takaice malam ya zo da wannan hadisi shi ma dai hadisi ne ingantacce kamar yadda al'imamu abu dawud shi ya rawaito hadisin danganarsa malam ya ce kyakkyawa ne ƙarshen hadisin yana gun wato ashabu sunan su suka rawaito da hadisin kenan laisa bi irkin zalimi haqqu ma'ana jijiya ta zalunci manzo Allah ya ce ba ta da wani haƙƙi wanda yake na ci gaba da wanzuwa dole a cire ta shi nan ce ta hanyar riwayar urwa daga sa'id ibn zaid wanda an yi sabani game da wasulkin hadisin da irsal amma dai hadisi ne mosul ya tabbata ya sadu zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kuma an yi sabani game da ayyana wani sahabin ne wanda ya rawaito hadisi da yawa dai suna ganin cewa abu sa'idi ne al-kudri sannan hadisi na gaba hadisin abubakra allah ya kara masa yadda na faɗa lalle manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a kudubarsa da ya yi a ranar wato layya a nan mina lokacin da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya zo ya yi jifarin goma ga wata ranar idi na layya a nan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya yi wata kuduba kuduba mai tsawo mai gamsarwa manzan Allah yake cewa inna dima'akum a cikin kudubar yake cewa kusan da cewa jinananku wa amwalakum wato da dukiyoyinku alaikum haramun manzan Allah ya ce haramun ne a kanku haramun ne musulmi ya zubar da jinin dan uwansa musulmi ba tare da wani haƙƙi ba haka haramun ne musulmi ya ci dukiyar dan uwan shi musulmi ba tare da wani haƙƙi ba don haka wannan hadisi malam ya zo da shi domin ƙara fa'idantar da mu ƙwace haramun ne shine yin ƙarfi mutum ya yi rubda ciki akan dukiyar wani ba tare da haƙƙi ba don haka kenan a shari'a abinda za a yi dole za a kwace haƙƙin mai haƙƙi a mayar masa da haƙƙin shi duk wanda aka tabbata ba nashi ba ne ba hin ƙarfi ne ya yi to dole za a takura shi a matsa shi a karɓi wannan abin da ya kwata a maida ma masu haƙƙi haƙƙinsu shi ne maza Allah sai ya ce ka hurmati yaumikum haza kamar ar hurmar wato wannan yini naku an gane ko domin yinin yini ne mai alhurma shine ranar idi ma'ana ranar layya sai ya ce fi shaharikum haza a cikin wannan wata naku domin watan wata ne mai alhurma shine watan zulhijja wanda yana ɗaya daga cikin watanni hudu masu alfarma abun Allah subhanahu wa ta'ala sannan ya ce fi baladikum haza a wannan gari naku mai alhurma ita ce makka maza Allah ya tabbatar mana cewa mominai jinanansu da dukiyarsu a wata riwaya sai ce wa a araba wato da mutuncin maza Allah ya ce gaba ɗaya haramun ne akan haramun ne musulmi ya zubar da jinin ɗan uwansa musulmi ba tare da wani haƙƙi ba ko ya keta mutuncinsa ko ya ci dukiyar shi ba tare da wani haƙƙi ba dukkan shi haramun ne don haka malam ya zo da wannan hadisi domin ya ƙara fa'idantar da mu kiyaye jinin musulmi da dukiyarsu wannan wajibi ne abu ne wanda malaman al'umma sun yi ijima'i a kan shi babu saɓani wajibi ne dole musulmi junansu ya kiyaye jinin juna kuma dole junansu ya kiyaye dukiyar juna karkaci dukiyar mutum sai ta hanyar da ta halatta babu shufa'a عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة متفق عليه واللفظ للبخاري وفي رواية لم وفي رواية مسلم الشفعة في كل شرك في أرض أو ربع أو حائط لا يصلح أن يبيع حتى يعرض على شريكه وفي رواية الطهاوي قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شيء ورجاله ثقات وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جار الدار أحق بالدار رواه النسائي وصححه ابن حبان وله إلا وعن أبي رافع رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجار أحق بصقبه أخرجه البخاري وفيه قصة وعن جابر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجار أحق بشفعة جاره ينتظر بها وإن كان غائبا إذا كان طريقهما واحدا رواه أحمد والأربعة ورجاله ثقات وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الشفعة كحل العقال رواه ابن ماجه والبزار وزاد ولا شفعة لغائب وإسناده ضعيف wato wannan babi ne wanda ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na hukunce-hukuncen riko da shufa'a wanda asalin ashufa'a an ciro lafazin ne daga ashafu ashafu shine azzauj kenan abin da yake da wari yake da ɗan'uwa idan aka ce ashufa'a a shar'ance kamar yadda malamai suke faɗa shine intikalu hissatin ila hissatin bi sababin shar'iyyin kanat intaqalat ila ajnabiyyin bi misli al-iwabil musamma wato shine ciratuwar wani rabo zuwa wani rabo na daban kenan sai ya zamanto daya da wani sababi wanda yake na shari'a wanda raban da ya ciro ya kai ya koma zuwa ga wani wanda yake na nesa kenan ta hanyar wani abu da aka ambata na masanya misali gona ce ta an gane ku ku biyu sai shi dan uwanka sai ya tsaga sai ya saida ma wani ba tare da ya shawarce ka ba daga baya ka ji labarin cewa ai ya saida ma wani raban shi to a nan me za a yi dole a je gaban alkali wannan wanda ya saya ya sayi banza me za a yi alkali sai ya kallafa maka sai ka nemi kudin shi kudin da ya biya ya sayi wannan gona sai ka maida mishi kudin in ya so kai ka hada ta zama taka an gane ko kaga a nan kenan rabon wancan ya tashi ya zo ya kwatsu da wannan kenan da wani sababi wanda yake na shari'a menene sababin kasancewar tarayyar da kuke akan ita wannan gona ko kuma misali gida ne wanda gaya kofar shiga gidan ɗaya ne da komi ku ɗaya an raba kowa ga iya ɗakin shi wannan sai wannan ya sai dama wani ɗakin shi sai dama wani can daban to a nan idan ka je in dai bai sanar da kai ba ka je ka faɗa ma alƙali dole za a tada dole za a tada kenan kudin da ya saya kai sai ka maida mashi kudin in so sai ka hada ya zama naka shine ake kira shufa'a kenan shine kenan intiqalu hissatin ila hissatin bi sababin shar'i kenan wani rago ya tashi ya je ya kwatsu da wani da sababi wanda yake na shari'a wannan kenan asali ya tashi ya koma ga wani wanda yake na nesa ta hanyar wani kudi da ya bada kenan ciniki da suka yi kenan a nan alkali sai ya tseda ku kudin da ya saya kenan tilas ko yana so ko baya so kudin shi za a maida mishi kai da kake da tarayya kai dole wannan gonar kai ne ka fi cancanta ka saya to shine anan malam ya zo mana da hadisin Jabir ibn Abdullah Allah ya kara musu yadda na faɗa قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi hukunci wato game da riko da shufa'a a cikin duk abin da ba a raba ba kenan duk abin da ba a raba ba in dai ya zamanto na tarayya ne na jama'a idan wanda suke da tarayya ya sai da ma wani na nesa wanda ba ya tarayya akan abin kenan a nan su waɗanda suke tarayya a nan sai su yi tsaye shi wanda aka sai dama wancan ya so sai a maida mushi kuɗin shi in ya so su su hada ya zama nasu shi ne ce fi kulle malam yi kusan kamar da duk abin da ba a raba ba kenan kamar misali wannan gida ne naku ko kuma wannan gona ce taku kenan kuna tarayya a kanta wani daga cikinku ya ce ya sai da rabon shi ga wani na nesa wanda bai cikin tarayyar kenan a nan shi wanda aka sai dama ya sai banza sai a maida mishi kudin shi ku da kuke da tarayya ku za ku gama da naku shi ne ya ce fi kulli malam ya kusan game da duk abin da ba a riga aka raba ba sai ya ce fa'iza waka atil hudud in har iyakoki sun tabbata ma'ana an raba an hudda iyaka cewa daga nan zuwa nan na wane ne daga nan zuwa nan na wane ne an fitar da iyaka ko ina an kasa kowa an hudda nashi wasu rifati durk kuma an fitar da hanyoyi misali in gida ne an fitar da hanya wannan ya fitar da kofar shi nan wannan ya fitar da kofar shi nan to fala shufa'a ba maganar riko da shufa'a in dai an raba an yi iyaka kowa ya san ga iya raban shi kuma kowa ya hudda kofar shi to babu riko da shufa'a dan ka sai dama wani ba tare da ka shawarce su ba ba su da izinin da za a tada wannan ciniki a ce dole a sai musu an gane ko in dai an riga an fitar da iyaka an kasa kowa an hudda masa iya raban shi kuma kowa ya hudda kofar shi to a nan kenan babu riko da shufa'a in an sai dama wani na nesa ba tare da an shawarce ku ba kenan ba ku da yancin da za ku tada wannan ciniki ku ce dole ku maida masa kuɗin shi amma ko da an raba in ya zamanto kowa ya san ga iya nashi amma sai ya kasance kofar ɗaya ce kenan a nan ku kuke da haƙƙin a saida muku a farko in aka saida ma wani ba a shawarce ku ba a nan to kuna da haƙƙin da za ku tada wannan ciniki ku maida masa kuɗin shi ku ku haɗa tunda a nan ka sharaɗi ne manzo Allah ya ci faɗi za wa ƙa'atil hududu idan iyakoki sun tabbata kenan an kasa kowa an fitar da iyakar tashi wasurrifati ɗuruk an fitar da hanyoyi kenan kowanne ya fitar da kofa hanyar shi maza Allah ya ce fala shufa babu riko da shufa hadisi ne muttafaqun alai lafazin na al-imam bukhari ne sai ya ce a wata riwaya ta al-imam muslim maza Allah yake cewa ash-shufa'atu fi kulli shirki ita shufa'a tana kasancewa a cikin dukkan wani abu wanda yake na tarayya duk abin da ake tarayya cewa na namu ne to wani akwai riko da shufa'a in dai abu ne na jama'a ba naka bane kai kadai kenan na kai da wane ne na ko kai da su wane ne to wani akwai riko da shufa'a sai ya ce fi ardi za Allah ya ce game da gona aw rabi'in ko gida aw ha'idin ko wata garka in aka ce ha'idin gonar da take da kewaye kenan ita ce ake kira garka maza Allah ya ce akwai riko da shufa a cikin dukkan waɗannan abubuwa da maza Allah ya zana kenan gona ce aka ce wannan taku ce to babu wanda yake da yanci ya sayar da rabon shi ga wani na nesa dole sai ya shawarci waɗanda suke tarayya su suke da haƙƙin da za su saya haka in gida ne haka in garka ce kenan akwai riko da shufa a cikin shi kenan aka ce menene ruko da shufu'a kenan in ka sai da ma wani suna da yancin da za su tada wannan ciniki su mai da mishi kudin shi in yaso su su hada za Allah ya ce la yasluhu an yabi'a lafazin la yasluhu ai la yajuzu ko ka ce la yahillu kwata kwata baya halatta shi wanda yake da tarayya ya sayar ma da wani kenan raban sa hatta ya arida ala shariki sai ya bujiro ma abokin tarayya shi kenan farko wanda suke da tarayya sai ya bujiro musu ya ce masa wane ina so in sayar da rabona kenan a nan idan yana bukata sai ya saya amma in har ya sayar ma wani kenan ba tare da ya shawarce shi ba to yana da yancin da zai tada wannan ciniki a wata riwaya ta al'imamu fahawi shine yake cewa kaban nabiyu sallallahu alaihi wasallama bi shuku'a fi kulli shay'in wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi hukunci game da riko da shufu'a a cikin dukkan komai koma mai ne wanda wannan shine dalilin da wasu daga cikin malamai suka tafi hatta da cewa abu wanda yake almanqul wanda za a iya cire shi to shi ma akwai riko da shufu'a ba sai abu wanda yake tabbatacce kamar gona kamar gida an gane ko don haka kenan ko da abu ne wanda yake kenan ana iya cirar shi a tafi wani wuri da shi to wannan akwai wato riko da shufu'a a cikin shi shine malamai suka yi bayani kamar misali ko ta dabba misali an bar muku wannan doki cewa naku ne ku ringa hawa wani sai ya ce zai zai sai wani ya sayan ma da wani rabai shi kenan a nan dole za a tada ku ku biya wannan doki ya zama naku ko kuma misali wannan tufa ce riga ce an bar muku cewa kusa an bar muku taku ce kenan aka ba ku ita ko kuma kuka gada da abin da ya kama da haka kenan ba wanda yake da yanci ne sai yadda ka san shi dole sai da izinin ku in ba kwa so kenan sannan zai sayar ma wani amma in ya sayar ma wani ba tare da ya nemi izinin ku kenan wannan ciniki ne batacci me yasa saboda cewa fi kulli shay'in a cikin dukkan komai amma tare da cewa wasu daga cikin magabata sun tafi akan cewa shi ruko da shubu'a baya kasancewa sai dai a cikin gona ko kuma gida ko kuma garka da abin da ya kama da haka kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wato yayi bayani a farkon hadisi don haka dai a takaice wannan hadisi yana tabbatar da cewa haƙƙi ne na abokin tarayya ga duk wanda yake da tarayya a cikin waɗannan abubuwa da aka zana abin da ya shafi gona ko wani fili ko wata ko gida da abin da ya kama da haka in ne ba a raba ba aka fitar da iyaka cewa kowa ga iyaka san shi kuma ba a fitar da titina cewa kowa ga hanyar shi wanda zai shiga gidan shi to anan mutum yana da riko da shi kuwa amma in an rigaya an kasa kowa an fitar da iya raban shi kuma kowa ya fitar da kofar shi to anan babu maganar riko da shi fa in ya sai da ma wani na nesa bai shawarce ka ba to bakka da haƙƙin da za a tada wannan ciniki a ce dole kai za ka saya amma abin da ya fi dacewa a farko kai ne ya dace ka saya sai in baka so sannan za a sayar ma wani kenan don haka a nan sai mu gane cewa hadisin yana tabbatar da rashin halacci ma'ana haramun ne kenan mutum ya sai da ma wani na nesa kenan raban shi ba tare da ya shawarci abokin tarayya ko ya nemi izinin shi sannan hadisi na gaba hadisin anas dan malik allah ya kara masa yadda na faɗa wato manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya ce jaru dari a haƙƙu bid dari wato makwaucin gida shi ya fi cancanta game da sayan wato gidan makwaucin shi jarud dari a haƙƙu biddar ma'ana makwaucin gida a haƙƙu biddar shi ya fi cancanta game da wannan gida in za a sayar da shi tare da cewa a nan malamai sun tafi akan cewa me ake nihi da aljar a nan wato ana nihi da shi abokin tarayya shi ne ake nihi da aljar ba ana nihi ba makwabtaka irin haka ta gidaje abinda ake nihi suka ce shine wato abokin tarayya domin in aka ce aljihar shine kenan karibuka hissakan awil amal duk wanda yake makusacinka a mazauni ko kuma wanda yake makusacinka a cikin wani aiki shine ake kira makwabci kenan don haka a nan ma'anar aljihar suka ce abinda ake nihi da jihar sharika ake nihi ma'ana abokin tarayya shine ya ce jarul dari a haƙubin jar a haƙubin dar wato makwabcin gida shi ya fi cancanta wato game da wannan gida da makwabcinsa kenan idan zai sayar shine hadisi na gaba hadisin abu rafi allah ya kara masa yadda na faɗa manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya ce aljaru a haƙubi saƙabihi wato makwabci shi ya fi cancanta game da wato kusacinsa kenan kusacin da yake da shi ga wannan makwabcin shi ya fi cancanta game da kayan shi kenan idan zai sayar shi ne ya ce al'imamu bukari ya fitar da wannan hadisi amma akwai kissa akwai labari a cikin hadisin kissar shi ne abu rafi ya faɗa ga almiswar ibnu makrama shi ne sai yake ce masa yanzu ba za ka faɗa ma sa'ad cewa ya sayi gidana ya sayi ɗakuna na biyu waɗanda suke cikin gidan shi gida ne suke da shi shi abu rafi wato yana da ɗakuna biyu a cikin gidan wanda nashi ne raban shi to sai yake faɗa ma almisuwar ibn makrama cewa ya je ya faɗa ma sa'ad cewa da Allah ya zo ya sayar masa da waɗannan ɗakuna biyu waɗanda suke cikin gidan shi shi sa'ad ke shi sa'ad sai yake cewa wallahi la azidu ala 400 dinar imma muqabba'a wa imma munajjama yace wallahi ni dai akan yace dinari 400 yace ba zan dada masa ba in ma sannu-sannu in biya shi ko kuma in yana da kuɗi in ɗauka gaba ɗaya in ba shi ni dai akan dinari ɗari hudu ya ce ba zan daɗa ba abu rafi sai yake cewa subhanallah ya ce mamaki ya ce laƙaduma na atuhuma min hamsimiyatin na ƙada kuɗi hannu ya ce dinari ɗari biyar aka sai wannan ɗakuna biyu na ki dawa dinari ɗari biyar aka saya shi kuma ya ce a shi kuma ai shi ba ya a kan dinari 400 ya ce shi ko dala ba zai dora ba in yana da kudin ya lissafa ya bashi in kuma babu a wani ya yi haƙuri a sannu sannu har ya biya shi sai abu rafi yake cewa falaula an ne sami'tu rasulallahi sallallahu alaihi wasallama ya kulu aljaru a harko bi sakabihi ya ce ma bi ituka ya ce wallahi in ba dan naji manzon allah sallallahu alaihi wasallama na faɗa cewa makwabci shi ya fi cancanta game da kusacin da yake ma'ana game da sayan kayan makwabci ya ce ma bi ituka ya ce wallahi ba yadda za a yi in saida maka wannan ɗakuna dinari 400 dinari 500 fa aka saya ban sallama ba kai kuma ka zo ka ce 400 ya ce in ba da manzan Allah ya ce makwabci shi ya fi cancanta game da kayan makwabci saboda kusacin da yake tsakanin sai ce wallahi da ba zan sayar maka ba shine sababin hadisin kenan kissan hadisin to dan haka a takaice wannan hadisi su malaman hanafiya sun tafi akan cewa wato makwabci yana da haƙƙi in za ka sayar da gidanka dalilansu su ne waɗannan hadisai suka ɗauki a nan abinda ake nihi makwabtaka haka kawai ta gida wanda kuke makwabtaka da shi ta gida ko makwabtaka ta gona da abin da ya kama da haka sun tafi akan cewa shi yake da haƙƙi in har ka sayar ma wani ba tare da ka faɗa masa to yana da yancin da zai tada wato ya sayi wannan gona ko ya sayi wannan gida amma tare da cewa mafi yawan malamai sun tafi akan abin da ake nihi da aljar a nan shine ma'ana wanda yake abokin tarayya wanda kuke tarayya da shi a cikin gidan tunda a nan shi kaga abu rafi ɗakuna ne biyu yake da su kuma a cikin gidan sa'ad kenan gida ne wanda yake nasu na tarayya wanda hanyar ɗaya ce kofar shiga gidan ɗaya ce kenan a nan shi wanda yake da tarayya shi ya fi cancanta me yasa saboda a ije masa cutarwa maimakon ga ya kasancewar naku ne a ce wani wanda yake na daban ya zo ya shigo kaga akwai cutarwa to don haka ita kuma shari'a duk abin da ya kasance akwai cutarwa ga jama'a to akan yi kokari a ije shi don haka aka ce shi wanda yake da tarayya shi ya fi cancanta ya tsaya in aka sayar ma na nesa ba tare da an shawarce shi ba to yana da yancin da zai tada wannan ciniki shi ya biya kuɗin in ya so shi ya riki to don haka kenan ma'anar jar a nan shine suka ce ma'anar shi kenan shine wanda yake abokin tarayya tare da cewa yana daga cikin kyautata zama shi kan shi ko da cewa makwabci ne gidanka daban nashi daban to a nan farko kai kafi cancanta kafi cancanta ya kamata a ce kafin a faɗa ma wani kai ya kamata a faɗa ma in ba ka saya ko abin ya wuce ka in ya so a nemi wani wanda yake da nesa wannan yana daga cikin kyautata zamantakewa amma tare da cewa daga cikin magabata musamman malaman hanafiya da wasu daga cikin malaman su suna ganin kai kake da haƙƙi in aka sai dama wani ba a shawarce ka ba kana iya tada cinikin kai kamar da kuɗin in ya so kai ka riki to amma wancan hadisi cayi idan aka fitar da iyaka aka fitar da wato titina kowa ya fitar da hanyar shi maza Allah ya ce fala shufu'a ba maganar riko da shufu'a kaga kenan in aka ɗauka fa tsarin kenan duk gonar da aka hudda kowa ga iyakar shi daga nan zuwa nan ta wane ce wanda hanyar shiga gonar ka daban shi ma hanyar shiga gonar shi daban garkar shi daban to anan ba maganar riko da shufa ko kuma an raba gidan kowa ya fitar da kofar shi ya fitar da iyana shi to anan ba maganar riko da shufa don haka kenan ma'anar aljihar anan cewa abokin tarayya shine ya fi dacewa sannan hadisi na gaba hadisin jabir ibn abdullah allah ya kara masa yadda yana faɗa manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya ce aljaru a haƙƙu bi shufu'ati jarihi manzon allah ya ce makwabci shi ya fi cancanta game da shufu'a ta makwabcinsa ma'ana duk wanda yake da tarayya shi ya fi cancanta a siyar masa da kayan makwabcin kenan a farko yuntazaru biha manzon allah ya ce kuma dole a yi jiran shi wa in kana ga'iban koda baya nan koda baya nan kenan dole a jiran shi kuma ba dole ba ne ba in an sanar da shi a ce take yanke dole ya zuwa sai lokacin da ya ga dama ya zo an gane ko kenan kuna tarayya da shi a cikin wani gida ko a wata gona in baya nan to ba ku da yancin da za ku sayar ma wani dole ku yi jira har ya zo in ya zo ku bujiro masa cewa muna son za mu sayar da rabonmu in yana da halin saya ya saya in ya ce baya saya in ya so sannan za ku iya sayar ma wani shi ne ya ce yun ta zaru biha maza Allah ya ce dole za a yi jiran shi wa in kana ga'ibar ko da baya nan amma sharadi ya ce idza kana dariqu huma wahidan in hanyar su ta kasance ɗaya ce in hanya ɗaya ce kaga idan ka ɗauki garake gonakai akwai wanda gonar da in aka ɗauka hanyar shiga gonar ɗaya ce sai an shiga ta wani sannan za a shiga ta wani sannan daga ta wani kuma za a shiga ta wani to kaga wannan hanyar su ya kasance ɗaya ce dole a nan wanda yake da tarayya da wannan hanyar shi yake da yanci na a saida masa ko kuma ya kasance ɗakuna ne an raba su a cikin gida amma ƙofar shiga gidan ɗaya ce to a nan duk wanda yake na cikin gidan kenan shi yake da yancin a saida masa in ma baya nan dole a yi jiran zawon shi idan aka saida ba tare da an jira zawon shi ko kuma ba tare da an sanar da shi ba to a nan yana da yancin da zai tada wannan ciniki ya mai da kuɗin in ya so shi ya kwatsa da nashi shi ne a nan ya ce za ka na ɗari ko kuma wahidan manzan Allah ya ce idan hanyar su ta kasance ɗaya ce al'imamu ahmad ya rawaito wannan hadisi da ashabu sunan malam na faɗa marwaitan hadisin amintattu ne da haka shek nasir albani allah ya ji kansa ya inganta hadisin a cikin littafinsa irwa galil da haka dai hadisin yana ƙara tabbatar da wato riko da shuku'a ga makwabci tare da makwabcinsa kenan waɗanda hanyarsu ɗaya ko hanyar fitar ruwa ɗaya ce da duk abin da ya kama da haka kenan kowa yana da haƙƙi sawa'an gona ce ko garka ce ko gida ne sannan kuma wannan yana ƙara tabbatar mana shi mutum yana kan shuku'arsa ko da baya nan kenan ba hujja ba ce a ce ai bayyana kenan in bayyanan ma dole sai a yi jiran shi komin tsawon lokaci kuma ba dole ba ne ba in an sanar da shi a ce take yanke zai zo in bai zo ba shi kenan sai a sayar a dole a yi jiran shi sana hadisi na karshe a baban hadisin abdullahi dan umar allah ya kara musu yarda da manzon allah sallallahu alaihi wasallam manzon allah ke cewa a shufa'atu ka hallin ikan wato ita shufa'a wato kamar kunce da baibayi ne ma'ana kamar kunce da baibayi ne ma'ana abu ne wanda yake kenan mai gaugawar kubcewa in dai an faɗa maka ba ka yi maza ba ka saya to shi kenan ta riga ta wuce wai amma a takaice shi hadisin bai tabbata ba hadisi ne ga ifi kamar yadda malam ya faɗa ibnu majah da al-imam al-bazzar su suka rawaito hadisin al-bazzar ya dada a riwayarsa cewa wala shufu'ata li ga'ibin babu ruko da shufu'a ga wanda baya nan kenan in wanda baya nan ne kuna iya sayar da kayan ku ba tare da kun sanar da shi ba a takaice dai wannan hadisi bai tabbata ba wanda baya nan dole a yi jiran shi kamar yadda wancan hadisi ya gabata kuma maganar cewa ka hallil ikala kamar kuncewar kamar kunce da baibayi ne kawai in dai an faɗa ma in dai baka saya ba shikenan ta baci wannan ba haka bane ba in an sanar da kai dole a yi jira dole a yi jira sai in abu ya gagara kayi kayi ba halin saya sannan a wannan lokaci ake da yancin da za a iya sayar ma wani kamar yadda kar mu manta shi wancan hadisi abu rafi kaga fa abin da ya sayar dinare 400 fa ya sayar ala dole tare da cewa an saya dinare 500 kamar misali an sayi kayan miliyan 5 bai sallama ba shi wannan abokin tarayya ya ce a shi kawai miliyan 4 zai saya daga miliyan 4 ya ce shi bai ya kara ko dala in akwai kuɗi ya bada in kuma babu da kaɗan kaɗan zai biya ya ce wallahi in ba dan naji manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce makwabci shi ya fi cancanta game da kusacin da yake da shi ga makwabci ya ce wallahi da ba zan sai da maka wannan gida miliyan kuɗi misali don haka dai wannan al'amari ne wanda shari'a ta shar'anta ba don komai ba don ije cutarwa ga jama'a saboda maimakon a ce yau wannan kayan ku ne naku ne a ce wani wanda yake na waje ya zo ya shigo kaga wannan akwai cutarwa don haka kenan shari'a sai ta ba ku damar cewa ku kuka fi cancanta na insha Allah ta'ala za mu dakata da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك